الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau ɗaya ga watan rabiul awwal hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talata ishirin da bakwai ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin bidiyon malikiya a littafin irshad ya ce muna cikin babin sallar juma'a ko wa shuruɗu sihatiha sharaɗai na ingancin juma'a wato akwai bambanci sharaɗi yana da bambance-bambance akwai sharaɗin inganci akwai sharaɗin wajabci akwai sharaɗin kamala idan aka ce sharaɗin inganci idan babu wannan sharaɗin ainihin abin da za ka yi bai inganta ba kamar ba ka yi ba ne to shi za mu karanta akwai kuma sharaɗi na wajabci an ce ma abu kaza sharaɗi ne na wajabci ma'ana in babu wannan sharaɗin ainihin abin bai wajaba akan shi mai yi din ba yanzu misali sai mu ce balaga sharaɗi ne na wajabcin sallah kaga yaro karami in bai balaga ba kaga sallah ba ta waje ba a kan shi ba amma muka ce alwala sharaɗi ne na ingancin sallah kaga balagagge in yayi sallah ba alwala sallah ba ta inganta ba yawwa to haka nan dai sharaɗin inganci da na wajabci yake sannan kuma akwai sharaɗin kamala wanda za ce an rasa shi abin bai samu kamala ba amma ya inganta wa shuruɗu siyasiya sharaɗai na ingancin juma'a je imamun shine imam kaga kenan juma'a ba zai yi mutum shi kadai ba dole sai an samu imam wanda zai jagoranci sallah ko masjidun sannan sharaɗin ingancin juma'a shine ginannen masallaci ba zai yi kawai a zo a fili a taro ko kuma a wajen gari kawai a ji a taro a yi sallan juma'a ba gini a malikiya juma'a bata inganta ba dole sai an samu masallaci ginanne wa kudubatun sannan kuma sai an yi kudu ba sharaɗin ingancin juma sai da hudu ba a cewa lokaci ya kure da Allah maza maza a yi sallan a watsi kar a ma yi kudu ba to wannan sallan juma ba ba dole sai an dan taba hudu ba wa mawdi'u istidanin da kuma gurin zama sharaɗin ingancin juma wannan fa duk muna karanta mazhabin malikiya ne ruba ma kaje wata mazhaba su ce ya da ta ai a kaza ya kaza amma malikiya kan ba zai yi ba wa mawdu'u istidanin gurin zama sharaɗi ne a ainihin ingancin juma ma'anan gurin zama ko da mutane suna zaune a gurin nan amma an ba mawdu'u istidan bane ba sun zauna dindindin bane kamar yanzu zaman gudun hijira suke sun kafa tanti ko zaman kamun kifi ko zaman wani noman bakin tafkin shani wanda daga bukatar su ya gama za su tattara su tashi to wannan ba za su yi juma'a ba ita juma'a an kafa ta taka hu kenan ba zai yiwu a yi ta a gurin da yake tamfarari ba shine mawdu'u istidan istidani ne ko istidani istiqani mawdu'u istiqanin ai daga watsan ne istiqan alif da sin da ta din ai duk yan kurkun ziyada ne maudu istibanin gurin zama gurin tabbata wa jama'atun da kuma jama'a ba a sallan juma'a sai da jama'a ba zai dan tsirarin mutum biyu uku hudu ce za su juma'a ba dole sai an samu jama'a masu amsa sunan jama'a wanda su jama'a yumkinuhumul masuwa fihi ko da maudu istidan din ne ya zamo zai yi su tabbata a wannan gurin banda gurin da eh yumkinul muswabihi yumkinul muswabi wanda zai yi su tabbata a wannan gurin idan gurin ba zai yi a tabbata ba to ba zai yi ko sun zo da niyan tabbata ba za su yi sallar juma'a ba yanzu misali kaman a cikin ruwa cikin irin babban ruwa teku za ka iya samun akwai tsibiri za ka gada tsirrai za a yi noma za a yi komai amma ba mamaki ma bayan wani dabba ne ana nan daga nan da aka fara jin motsi ko kowa zai kama gaban shi to irin wannan gurin ba za a yi juma'a gurin ba tunda ba guri ne wanda zai yi a tabbata ba yawwa inda da yawa za ga tsibirai an ce kawai an girgije ya rushe ne yawa bayan wata dabba ne ma ita ma ta kama gabanta wa jama'atun yumkinuhumul maswafihi da jama'a wanda zai yi su tabbata a wannan gurin sai dai jama'a min gairi adadin mahasurin ba tare da wani adadi abin takaitawa a ce mutum kaza ba kawai dai ya zamo sun kai adadin da za su iya ainihin ije kansu daga duk wani abin da ya taho musu kuma za su iya wadatar da kansu daga dukkan abin da jama'a suke bukata shi kenan ba sai an ce sai sun kai adadi kaza ba wala ha azanani juma'a tana da kiran sallah guda biyu al'ula kiran sallah na farko dai alal manari ana yi akan hasumiya ne in yanzu ne sai mu ce a buɗe sifika duk duniya ta ji lokacin juma'a yayi ko kuma yau ranar juma'a ne kowa ya shirya ya zo wal ukra ta ƙarshen kuma ana yin ta ne bai ne dai imami a gaban liman wanda an riga an zo an taru kafin liman ya fara hudu ba za a yi kiran sallah da cewa liman ya shiga za a fara hudu ba ita ce kiran sallah da take haramta ainihin cinikayya da sauransu na'am idza jalasa ala minbari idan liman ya zauna akan minbari fa idza faragu idan ladanai suka gama kiran sallah akaza fil khutbati imam sai ya fara huduba in ladanin ba dai bane ladanai biyu ne ko uku ko fiye da haka in suka yi kiran sallah tunda dama ladanan zai yi su ɗaya bayan ɗaya wannan yayi ya kauce wannan yayi zai yi su hada tare su yi, zai yi su rika yi ainihin wani yana bin wani wannan ya ce Allahu akbar Allahu akbar wannan ma ya ce Allahu akbar Allahu akbar, wannan ma ya faɗa da haka dai ko ma ya dai in sun gama kiran sallah Na'am.
akaza fil khutbati imam sai ya fara huduba ومن أدرك منها ركعة wanda ya riski raka ɗaya daga juma'a to faƙad adraka ya riski juma'a ya tashi ciko raka'an shi ɗaya na'am amma fa in adraka dunaha idan mutum ya riski ƙasa da raka ɗaya ka zo har an ɗago a ruku'un raka'a ta biyu ka ga baka riski wannan raka'ar ba to yanzu mutum sallah zuhuran kawai yayi sallan azhur bai samu juma'a ba na'am sai dai inda ake kaulanin wahal yabni ala ihramihi wai tunda bai samu ko raka ɗaya ba amma ya samu wani bangaren sallah ya samu zaman tahiyya ko ya samu sujada ko ya samu kaza to wai in liman yayi sallama zai tashi kawai ya gina akan wannan haramar kaga ai shi lokacin da yazo yayi niyyar sallar juma'a sannan ko bai samu ko raka ɗaya ba ka ce ya azhar to yanzu da zai azhar din nan wancan juma'an sallama zai yi ya fasa ce ya azhar ko kuma a kawai in ya tashi zai kawo raka hudu ya ci azhar ya daura akan wannan haramar da yayi to shi ne kaulani aka yi kauli biyu suka ce ya daura wasu suka ce ba zai daura ba na'am tunda niyya ta bambanta na'am
wa man salla zuhra duk mutumin da ya sallah azhur li waqatin yudriku min harakatan a lokacin da da zai je juma'a zai riski ko da raka'a ɗaya ne kuma babu wani uzuri wanda aka yafe mar cewa ya bar juma'a yayi azhar mutum ne da gangar ya ki zuwa sallan juma'a ya zauna ya ce shi ba zai je juma'a ba azhar zai ba wani uzuri to kuma sai yayi azhar din a lokacin da da zai je zai riski ko da raka'a ɗaya ne a juma'a sai mu ce fahiya ba dilatun wannan azhar din ba ta ciya ce ko ba zai je juma'a ba dole sai an sauko a juma'a an tabbatar da an gama sallan juma'a sannan yayi azhar din sannan a ce azhar din shi ta yi wa man la talzamuhu amma duk mutumin da juma'a ba ta lizimce shi ba tanubu an zuhurihi ta miyamar gurbin azhar din shi yanzu misali mutum ne wanda juma'a ba ta zama wajibi a kan shi ba kaman bawa kaman mace kaman matafiyi da sauran duk wanda aka yaji wa juma'a in ya je sallan juma'a ya mar a maimakon azhar din shi yanzu misali mata ba dole ne zuwa juma'a ba sannan azhar shi yake waje ba kansu to mace in ta je juma'a ba za ka ce to ai ita faralinta azhar ne ya za ta yi raka biyu in je ta je ta bi a matsayin juma'a shi kenan ya mata a matsayin azhar ɗinta ba za a ce ta ci ko raka biyu ko ta zo ta sake azhar ba haka duk wani wanda juma'a ba ta zumce shi ba wa tarikuha mai barin juma'a bi gairi uzurin ba tare da wani uzuri ba mutane ne da gangan suka ki zuwa juma'a to la yusalli zura jama'atan to irin wayannan mutanen ko suna jiwa ba a yadda su yi sallan azhur din a jam'i ba a ce su sun ki zuwa juma'a ba wani uzuri kuma sai an sauko a juma'a su tayi su shiga su yi sallan azhar a masallaci ba za a yadda ba kowa sai dai ya yi shi kadai saboda in an buɗe wannan kofar ai zai zama an samu fauda sai ya zama mutane su hada Allah ku bari su gama limamu ma ba kaza bane in an gama ma ya azhar din mu to ba za ku yi a jam'i ba na mafi magana inda uzuri eh a hannun uzuri za su yi kamar yanzu ku matafiya ne kun zo ana tafiya juma ku je kai ku bai Allah mun taya mu yi azhar din mu ai ku juma ba wajibi bane akan ku za ku iya yin dan tun da kowa ya ga kuna yi ai ya san wayannan masu ne masu uzuri ne amma haka kawai mutum ba uzuri ba komai ya ki zuwa juma'a kuma ire-iren su sun taru su yi jam'i ba a yadda ba na'am wa ƙudumul musafiri dawowan matafiyi sai ka ce liwaƙatin yudiriku ga shan gaba in ya dawo a lokacin da zai iya riskan juma'a to yujibu itiyanaha ya wajabta mar zuwa juma'a matafiyi ne ya dawo gari dama shi uzurinsa ba tafiya bane to gashi ya dawo gari lokacin da ya dawo gari din zai yiwu ya je samu sallan juma'a to wajibi ne ya je juma'a ba zai sha na gaji dama an sauke mun saukin da aka ma a waje ne ka shigo gari dole ka je sai ka ce wal itiku na'am yanta bawa shi ma dai li waqtin yudrikuha a lokacin da ainihin zai iya riskan juma'a shi ma yujibu itiyanaha ya wajabta zuwa juma'a mutum ne da bawa ne juma'a ba wajibi bane mai gidan shi ya kira shi yan tashi yana yan tashin a wannan lokacin lokacin juma'a bai kure ba zai iya zuwa juma'a to wajibi ya ce wal bulugu balaga yaro karami ba dole ne ya je juma'a ba tunda bai balaga ba amma daga ya balaga misali ya yi mafarki yana farkawa lokacin zai yiwu ma zai yi wanka ya je samu sallan juma'a to fa ta hau kan shi dole ya je wal ifaqatu haka nan farfadowa daga ainihin suma ko hauka na'am kaga suman me ko mahaukaci juma ba wajibi bane akan shi amma daga lokacin da ya farfado ji wakacin yujirkuha a lokacin da zai iya riskan juma yujibu ikyanaha ya wajabta mana zuwa juma wa man zalat alaihi shamsu duk mutumin da rana ta gushe akan shi wa huwa yuridu sabaran kuma yana son wai ya bar gari yayi tafiya to fal lazimar juma'a ta rince shi ya latte bar gari ba dole ya tsaya sai yayi sallan juma'a ba zai yiwu ka shiga uzuri lokacin da ba uzuri lokacin juma'a ya same ka ba amma kamar da safe ko da rana kafin rana ta yi zawal makaruhi ne amma za ka iya kama hanya ka yi tafiyar ka amma yanzu lokacin juma'a ya yi kai kuma wai kana so ka bar gari ka yi tafiya to yanzu ba a yadda ka tafi ba dole sai ka tsaya ka yi sallan juma'a sannan ka kama hanya wala yuqamu fi misrin jumu'atani ba a tsaye da juma'a biyu a cikin birni ɗaya kwata-kwata a birni juma'a ɗaya ake wa waƙatuha ka zuri lokacin ta ne kamar lokacin sallan azur ne bayan zawal ko kuma da ranar ranar ta yi zawal lokacin juma'a yake shiga na'am a birni kamar ka sanar ha a birni eh fi misri